أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar sha biyar ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar 29 ga watan 11 miladiya 2023 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumidinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne jiya a cikin suratul anbiya Allah ya sa muka zo ƙarshen surar yau za mu tashi a cikin suratul hajj Allah taimake mu ya ba mu ikon faɗin daidai ya kare harshen mu daga kuskure ya kuma karɓa muna ayyukan muna alkhairi. Suratul Hajj ta ce surar da take banci da wannan suna malamai suka ce sumiyat bidalika ishtimaliha bi bayanin hajj an sanya mata wannan suna ne saboda ta kunshi bayani akan hajji hajji rukuni daga cikin rukunin musulunci tun daga faɗin Allah maɗaukin sarki wa bawwa'ana da Ibrahim makanal baiti an la tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud tun daga wannan aya ta ɗauki bayanin hajji da abubuwan da ake gudanarwa a ciki. Malaman salaf gaba ɗaya sun tafi a kan cewa ba ta da wani suna da wuce suratar hajji. Kamar yadda Ibn Abbas yake cewa suratul hajji fiha sajidatan. suratul hajj tana da sujada guda biyu cewa laysa fil qur'ani sura fiha sajdatani siwa suratul hajj daga cikin abin da take bantu da shi wanda sauran surori ba su da shi babu sura ta qur'ani da ake yin sujjada ta tilawa guda biyu a ciki in ba suratul hajj ba ita kadai take da wani duk da yake sujada dan biyu wanda wasu daga cikin malikiya suna ganin ba su juri tilawa ba ne amma da yawa daga cikin 'yan malikiya da 'yan shafi'iya da 'yan hanabila da sun ɗauki bayanin cewa tana bayani ne akan su juri tilawa wannan yana shaida wannan aikin da sai da na umar ya yi wata rana da ya karanta wannan sura ya yi sujada biyu na tilawa a ciki yanan ta keɓantu da samun sujada guda biyu na tilawa a cikinta sura ce da take da ayoyi 78 kuma tana da kalmomi 2,291 tana da harufa 5,075 malamai sun yi saɓani game da wannan sura makiya ce ko madaniya ce ko kuma muftalaka sura ce wadda akwai bayanan mawdu'at na makki kan mu manta mun ce akwai surorin da fiha mawdu'atul makkiya suna kunshe da bayanan sigar yadda ake magana da mutanen makka kafin manzo Allah ya hijira akwai kuma mawdu'atul madaniya sigar yadda ake bayani da mutanen madina to shin suratul hajji ta kunshi bayani ne akan yadda ake bayani kafin a hijira ko kuma yadda ake yin bayani bayan an hijira ko ta haɗa biyun shi yasa maluma suka yi sabani wasu malamai suka ce makiya sura ce makiya saboda ta kunshi bayani akan yadda ake khidabi da mutanen makka inda Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim kaga ya yi hannas khidabi ne ga mutanen makka kafin a hijira to da wannan ne suke la'akari da cewa sura ce e makiya saboda Allah ya ce a wani guri ya yi hannas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين يا أيها الناس ضرب مثل fastami'u la ta kumshi ya ayyuhan nas uku hudu cikin ta duka bayani ne akan mawdu'i na maki da wannan ne malaman da suke ganin suratul hajj makkiya ce suka kafa hujja da wa'in da tana da wa'in ayoyi cikin ta kenan makki ce ba madani ba Allah madaukin sarki ya samu dace suka ƙara kafa hujja da cewa wannan sura makiya ce saboda tana bayani akan tashi alkiyama tsoratarwa game da alkiyama kasan surorin da aka saukala maka su suke bayani akan wannan Allah ya ce in kuntum fi raibi min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab in kuna shakku game da za a tashe ku to ku da ƙasa muka yi duk wannan mawdu'i ne makki wasu ka ce a'a wannan sura ba makkiya bace madaniya ce saboda a cikinta akwai bayanin hajji hajji kuma zance mafi rinjaye ba wajabta da ita ba sai da aka yi hijira aka koma madina ina sura da take bayani akan hajji ba a ce mata makiya sai da a ce mata madaniya Allah madaukin sarki ya samu dace wallahu alam ko ba haka bane amma wannan tafsirin da yake gabana malam ya rija da cewa suratul hajji kulluha makkiya illa khamsu ayat suratul hajji dukkanta an saukar da ita ne a makka sai dai ayoyin da ba su ci guda biyar ba aminan nasi man ya'budu Allah ala harf ila akhir al-ayatin zuwa ƙarshen ayoyi biyun nan da suke jere da fadin Allah madaukin sarki udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ila akhir al-ayatin zuwa ƙarshen ayoyin da suke jere as-sajdatul akhira kuma sujada na ƙarshe ayat da take bayani a ƙarshen wannan wallahu a'lam sai dai abinda muke son mu yi ishara zuwa gare shi mawdu'at suratul hajj ma'ana mawdu'a abin da take karanta summarizically dan za mu takaita bayani akan me suratul hajj ta kunsa na farko al'amuru bi taqwallahi azza wa jalla tana umarni da aji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka cikin wannan sura za ka ji umarni da cewa aji tsoron Allah na biyu alhadithu an adillatil ba'ati wan nashr akwai hujjoci da suke tabbatar da za a tashi alkiyama za a raba littattafan mutane gane ko sannan kuma akwai alhadithu anil kuffari wa khasaratihim cikin sura zamu ji bayani akan kafirai da asaran da zasu yi duk wanda ya mutu bai da imani Allah zai bayyana mana irin asaran da zai yi ne je lahira cikin suratul hajj kana samun bayani akan wannan bayani daga cikin bayanan da ta kumsa akwai annallaha nasiru nabiyya Allah zai taimaki annabinsa kahirai da suke tsammanin addini ba zai je ko ina ba Allah ya alƙawarin zai taimaka wa annabinsa kuma Allah ya ɗauki addini manzo Allah ya ci nasara da wasu ta tabbata bayan ƙasa sannan akwai fiha bayanu husumatil abadiyya bainal haqqi wal batil akwai bayanin ja in ja na har abada tsakanin gaskiya da karya tsakanin masu gaskiya da masu karya ba a taɓa shiri har duniya ta naɗe za mu ga wannan tattaunawa a cikin suratul hajj kuma za ta mana bayanin manasikul hajj manasikul hajj mana yadda ake gudanar da ayyuka na hajji daidai gwargwado za ta kutsura mana shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya fara da cewa bismillah rahman rahim ya ayyuhan nas Allah ya ce ya ko mutane wannan khidabi amun ne ya shafi dukkan mutanen duniya Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku inna zalzalatas sa'ati lalle girgizan ranar tashin alkiyama inna zalzalata sa'ati lalle girgizan tashin alkiyama malamai sun yi bayani guda biyu shin girgizan tashin kiyama wanda zai faru ne ranar alkiyama ko wanda zai faru ne gab da tashin alkiyama mun gane ko saboda ranar alkiyama kafin ta tsaya akwai dalilai ingantattu da suke tabbatar mana za a yi girgizar ƙasa da yawa zai ta faruwa wanda zai ɗauki hankalin mutane to nan da Allah ce inna zalzalata sa'ati girgizan tashin kiyama to girgizan na dab da dab ne da kiyamar ko kuma girgizan ranar tashin kiyamar ne kowanne ma Allah ce shay'un azim abu ne mai girma kun ga Allah ya fara da ya ayyuhan nas ko ba haka bane shi yasa wannan surar tana ɗaya daga cikin surorin alkur'ani guda goma sha ɗai wa'inda suka fara da kira da ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhan lazi na amanu ko kuma ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan muzammil gane ku saboda alkur'ani akwai ayoyin akwai surorin da sun fara da ya ayyuhan nas surori guda biyu su ne suratul nisa'i da kuma suratul hajj akwai surori guda uku wanda sun fara da ya ayu halladina amanu suratul ma'ida suratul hujurat hujurat da kuma suratul mumtahana duka sun fara da nida'i ne ya ya ya sai da su wa'incan ya ayu hannasu ne su kuma wa'innan ya ayu halladina amanu an gane ko sannan akwai surori guda uku a qur'ani wanda sun fara da kira ne ga annabi ya ayu hannabi sune suratul ahzab suratul talaq da kuma suratul tahrim kamar yadda yake akwai surori guda biyu sun fara ne birida'in nabi bi ba'd sifatihi da wasu daga cikin sifofin annabi kamar ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir kaga duk sun fara da rida'i ne da wasu sifofi daga cikin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukin sarki yace inna zalzalata sa'ati ko shay'un azim aw ne mai girma ayan nan zan yi muna wani mulahaza eh kafin mu ci gaba kun ka duba wannan surar ta fara da ya ayyuhan nasu ne ko ba haka bane tana cikin nisifi na biyu ne na alqur'ani qur'ani yana da izo 60 ko in ka cire izo talatin na farko da muka karanta to wannan sura tana cikin izo talatin da suka rage mana ne ko ba haka bane a cikin izo talatin da suke rage mana ita ce sura ta hudu suratu maryam suratu taha suratu anbiya sai wace menene zuratul hajji ko haka abin yake a izo talatin farko na alkur'ani sura ta hudu a cikin wa'innan izo ita ma ta fara da yayo hannasu ne da wannan ne malamai suka ce tartibin alkur'ani tauƙifi ne ba ijtihadi ba ne abin da ake ce ma tauƙifi yadda duk bayi sun ga Allah ya tsara abin shi ne babu wanda yake da tadakuli a ciki amma yanka ce ijtihadi ne abinda kana iya naka kokari ko ka dace ko ka dace tsarin qur'ani ba haka yake ba shi sa za ka ga yana da mutabaka in ka koma izo talatin farko sura farko ita ce suratul fatiha ko sura ta biyu ita ce suratul baqara ko sura ta uku ita ce sura menene to sura ta hudu ta fara da ya yi hannun su ta ƙorabbakun ko? ko ba haka bane labi khalaqakum min nafsin wahida ita ma a nisfi na talatin da ya rage sura ta hudun sai ta fara da ya ayyu hannas kaga mu dabaka ko yasa an zaka yi la'akari da tartibi na alqur'ani to tawqifi ne yana dauke da abubuwa wa'inda za ka fahimci tsari ne na Allah Allah maɗaukin sarki ya samu dace yasa Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhan nas lafazin annas kalmar nas min nawasa ne kun gane ku nawasa me yau nawasa bi ma'ana taharraka min at-taharruk sumiya al-insan insan li taharrukihi sai san ce da shi annas ma'ana mushtaqun min nawasa ay wa huwa at-taharruk shi yasa hadithin nan dogo da mata yake siffanta mazajensu sai wata mata take cewa anasa min hulli udunayya ma'ana ni mijina ya motsa min kunnuwa na da ɗan adon da ya yi min ɗan kunnuwan da nasa kunnuwa na suna motsi mahalla shahida anasa bi ma'ana ta harraka ina ya ayyuhan nasu ya ko mutane ai almutaharriku na masu kai kawo in ka gare mutum shi ba mu wuce to ta ɓaci ko ba gaba ne Allah sa mu dace a takaice dai Allah madaukin sarki ya ce ya ayu hannas ko shi yasa malamai suka ce kalmatun nas min alfazil jumu' min alfazil jumu' lati la wahida laha babu ɗaya gare ta ba ta da mufradi kamar suka ce alma'u ko ba ga bane ruwa ko ruwa kana yi dan ruwa guda daya bai yiwa amma ga ce annasu mutane kowa ya shiga ciki ina yana daga cikin kalmomin da suke dauke da ma'anar jam'i wanda ba sa da ɗayansu kamar ka ce namiji ɗaya namiji biyu namiji uku kaga karar raba ko amma da ka ce annasu to shi kenan duk kaga ne sai Allah ce ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin kaga yayi amfani da kalma mai karfi wadda ita ce kalmar da take sa a samu cin nasara a rayuwa at-taqwa jama'a in baka samu jin tsoron Allah ba duniya baka samu komai ba kuma lara zaka yi asara at-taqwa shine al-khawf min al-jalil sannan walƙana'at bilƙalil wal'amal bitanzil zaman to kana jin tsoron Allah mai girma ka samu kaɗan kayi haƙuri da shi sannan kana aiki da abin da Allah ya sauka duk wanda ke aiki da alƙur'ani da sunnar manzon Allah to ya samu reshe na jin tsoron Allah shi yasa a hadisi manzon Allah ya ce la yablughu al-abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi bas mutum bai kai matsayin masu jin tsoron Allah na haƙiƙa sai ya bar abin da wannan abin bai da laihi amma dan kai ya fada laihi sai ya bar shi yin abin ba laifi bane amma sai ya bar shi dan kai ya fada da laifi Allah ya yi halazina an da Allah yake sala ta karba zina ko ka kusanci menene zina fiha bas cikin zina akwai laifi ko to me yake ne ne ake nuna kusantar zina yin magana da mataye da suke musu huska da karɓar lambarsu duk wannan asali ai ba haramun ba ne amma yana iya karwa kaiwa zuwa ga ɓanna to shi tun da nesa sai nisanci wannan dan kai ya faɗa ga abin da yake da laifi na don da ya ga abin laifi ne asbab ɗin wannan abin sai ya yanki alaƙa da su bai ma kusanta su kana mutumin kirki sai ka karɓi namba ustaja kuna waya da ita me haɗa ka da ita eh ba ke ustaja ni ba na waya ina son aure in ke mata ta cin aure kin ba mata ta bace Allah ya raba mu da ke Allah ba ki wanda yi zauna lafiya amma sai ga mutum yana waya a ustaza suna wannan hatsarin kaga ustaza yana waya wallahi ta ustaza ta muke magana da ina ruwan kare ta wannan ba usulubi ne na masu jin tsoron Allah ba ba usulubi ne na masu jin tsoron Allah ba rokar ƴan mutane ba za ka aure ta ba eh kawai kama shi balle su samari yanzu shi yasa da yawa sai mutum ya aure ya kasa ci da matar shi ba komai ya kada ga cikin wannan matsala ba albarka ce Allah ya ɗebe mu saboda Allah ya ce la taqrabu zina ko ba haka bane ka kusanci ka kusanci zina yana daga cikin kusantar zina yin waya da matar da ba taka ba wani yana da nambobin yan mata sun fi goma cikin wayar shi kira wannan ya an kashe ya kira wannan ya an kashe ya za ka yi albarka a rayuwa sai ga mutum ya yi aure gidan haya ba ya kasa biya saboda mai sa albarkan ya ce a barka za kai kuma kayi kaga ka samu matsala tun da kai daga duk wanda duk abin da ka san yana iya kai ka ga barna tun da nesa ka tsaida shi dan kai ya kai ka ga barnar لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يضع ما لا بأس به حذرا مما به بأس mutum ba zai samu daraja na masu jin tsoron Allah ba sai ya bar abin da yin shi ba laifi ba ne amma don kai ya kai shi ga laifin sai ya nisanci shi yasa duk wanda ya samu jin tsoron Allah to ya samu sanadin da zai sa Allah ya so shi Allah subhanahu wataala yana son masu jin tsoron sa shi yasa malamai da suka yi istinbadi a bibiyan littafin Allah da suka yi sai suka ga hanyar da ke sa a samu arziki kai tsaye shine jin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa menene wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ya arzita shi ta hanyar da ba zai yi bai tsammani naka in dai arziki kake so to ka samu jin tsoron Allah sababul lihsulil barakat dalili ne na samun albarka walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard da mutanen duniya za su ji tsoron Allah Allah sai da mun bude musu albarkatun samai da ƙasa da ka in kaga a ƙasa akwai karancin albarka cike to karancin jin tsoron Allah ka samu ma idan akwai jin tsoron Allah za ka ga albarka ta yarwace kowa dan ka takawa a wani mai muhimmanci a rayuwar musulmi saboda takawa sababun li taysiril umur shine dalilin da Allah zai sauka ma al'amura zaka ga baka da ko sisi ga lalurar kaza ga lalurar kaza amma kafin ai sati guda Allah ya sauka duk an yi an kare shi yasa Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauka masa al'amarinsa da ka don hanyar da za ka ji tsoron Allah ka samu takawa to kai kokari ka santa kai in kana son Allah ya karrama ka kai ka ji tsoron Allah inna akramakum indallahi mafi karamci da daraja daga cikin ku a gurin Allah atqakum wanda yafi ku ji tsoron Allah na ga duka ga mutum ya zo yana Allah ka yi mana kaza Allah ya faɗi abin Allah ya faɗi duk abin da kake so ga yadda zaka yi ka same shi mutum ya zo yana malamin wallahi garin na yayi tauri sai kaga akwai jarrabawa ita wannan daban kun gane ko dan wani yana da imanin yana kiyaye ka'idojin amma komi ya tsaya cak wannan jarrabawa ce to ita kuma jarrabawan tashi in ya kula ya gani sai ga Allah ya biya shi dan kuma Allah ba zai tona asirin shi ba za ka gari ya tsaya ma ba kanan ba kanan karasa ko sisi amma a lokacin wani ke zuwa ya ce ka taimaka mishi sai ka fahimci Allah ya ruha ma asiri da ya hana ka to ya rufa asirinka daga ba ta yi ma albarka ba amma menene alherin da duk wanda ya ganka ya ce kai wani gari ya tsaya mai wani gani ka je da wani ya koma kaga ta ba shi kenan Allah ka kare mu duk da yake dai ba muna dogon sharhi bane wannan babi ne na tambihi cewa mutum ya kokari ya kiyaye ya samu jin tsoron Allah saboda shi zai saka samu aljanna ita aljanna da Allah ya gama ya komai ce wa iddat lil muttaqina ko ba haka ba mun yi tanajin ta amma ga suwa ga masu jin tsoron Allah kenan baka da tsoron Allah baka samu aljanna Allah ka ba mu aljanna aljanna ta zamo alheri da wurin zama a gare to mu ci gaba da karatu ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin inna zalzalatas sa'ati lalle girgizan tashin alkiyama shay'un azim abu ne mai girma yawma tarawunaha yayin da za ku ga wannan ranan ma'ana lokacin da aka yi busa na farko ma'ana radda za ta faru tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at kowace mai shayarwa za ta gudu ta bar abin nan da take shayarwa da gudu ta bar shi wata da'u kullu za ta hamlin hamlaha kowace mai ciki za ta haifi cikin nan da take da shi wataran nasa su fara za ka ga mutane a bubbuge amma hun bi su fara ba suna buge ba ne irin bugun wanda ya sha kwaya ko ya sha giya lakin na azabar lahi shadide sai dai azaba Allah ne mai tsanani ga wanda ya bi abin da baya so Allah ka samu dace kun gani Allah ce yau mata raunaha tadhalu kullu murdi'atin ko kowace wadda take shayarwa za ta gudu mana tashtagil za ta shagaltu da wani abu na daban dabar shayarwar da take yi ku kula da nan sai Allah ya ce murdi'atin aka yi amfani da ta'un sifa idan ta keɓanci mataye ne kawai ba a sa mata alamata ta'anis ana barinta a haka ne saboda kowa ya gane in an yi wannan magana ba mai wannan sifa sai mace shayarwa namiji ke yi ko mace a larabci sai dai a ce murde ba ce murde ake ba sata ciki da ake ɗauka a aihu namiji yake yin shi ko mace to sai a ce hamil ba a ce hamilatu ba a sata inda ba larabcin ɗan islamiyya za ka yi ba mun gane ko haida jini namiji yana jini ne to mace mai jini sai a ce ha'id ba a ce ha'ida to misana an ka ce murdi'atu aka sa ta'un anan an fahimci Hausa duk lokacin da aka yi imana iktiranin ta'un da sifar da mace kadai take kefantuwa da shi to yana nuna ma wannan abun a lokacin da yake faruwa ne ake gaya maka kenan يوم تضع كل ذات حمل يوم ترونها تذهل كل مرضعة دم شايروا معنى دم cewa tana iya ta shayar ba to ana nan me shayarwa a wannan lokaci sadda yaro yake rike da kan mama yana tsotsa in kiyama ta buga saboda tsorata maman za ta yara shi ta ruga da gudu asan tausayin uwa da ƙaunar da take maɗa jinjiri a ce tsoro ya kai tsoro ta yada shi ta gudu to ya wani ya kai wani ke kinan ranar da mai shayarwa za ta binciken mamanta daga bakin jaririnta ta yada shi ta gudu wata da'u kullu za ta hamlin hamlaha kowace mai ciki za ta yada cikinta kukula ayat sama na ce mana wasu suna cewa inna zalzalata sa'ati ko girgizan tashin alkiyama abu ne mai girma zai amana girgizan da za ta faru kafin menene kafin kiyama ta tsaya saboda Allah ya ce mace da ciki ya kai aihuwa ko bai aihu ba saboda tsoro sai dan ya zube ta gudu ta bar shi saboda me ai a lahira ba a ciki kwana ciki ne a lahira ana aihuwa ne a lahira kenan malama suka ce wanga abun ana kaddara ko da hakan zai faru a lahira to saboda tsoro ko da mace na da ciki ma in ta tashi za ta zubar da cikin saboda tsoron tashi a kiyama ana ayoyi yana bayani dai a tashin kiyama na hakika da mace za ta zamo da ciki saboda tsoro zai zube za ta yi ɓarin shi na taron nasa su kara za ka ga mutane a buge gane ko ana abu buge kaga mutum kamar ya sha wani abu ya buge shi yana maye Allah ce wa mahun bi su kara ba bugaggu ba ne mana ba sun sha wani abu ba ne ba ƙwaya suka sha ba ba wani abu ya kauna musu hankali ba abin da ya ɗauki hankalinsu shi ne walakin sai dai in ji Allah azaballahi shadid azaban Allah ne yake mai tsanani a wannan rana ga wanda yake bai bi Allah ba sai ga mutum mutahayyir ya rudi ya rasa inda zai saka shi kamar yanzu ne mutum ya yi laifi ya yi kisan kai ya gudu sai shi samu labarin aiko sojoji sun zagaye ganin an taho kama shi wala inda za ka ga yadda halin shi zai kasance sai ka yi mamaki wanda yana nan lahira wanda ya je bai shirya ba akwai matsala ala ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yujadilu fillah wanda yake yin jayayya game da Allah fillahi ay fi dinillahi akwai wanda ke jayayya cikin addinin Allah bi gairi ilmin ba tare da wani hujja ba ba su da wani hujja su suna jayayya game da lamarin addini wa yattabi kullu shaytanin murid sannan kuma yana biyayya ga dukkan wani shedani wanda yake mai abin gani mutamarrit mana mai taurin kai wanda yake baya bin umarnin Allah wannan ayar wasu malama suka ce an sabkar da ita ne akan annadur bin al-haris akan annadur bin al-haris ina ɗaya daga cikin manyan kafare da manzo Allah ya fama da su wayanda suke gagararru ne duk abin da za a kawo sai sun yi martani sun yi raddi akan su ba su yadda ba suna da ƙarfi suna da tacewa amma dai daga ƙarshe tarihinsu ya zama da na sani ba su yi nasara a rayuwarsu ba an gane ko to amma tana aiki ne da duk matana nan da suke da sifa irin wannan duk mutumin da zai ta jayayya akan addini bai da hujja ya ji tsoron makomashi ya ji tsoron ƙarshen shi an gane ko Allah ya samu dace Allah madaukin sarki ya ce shi shedan Allah ya ce yana bin kulle shaytanin mari dukkan wani shedan mai taurin kai kutiba alaihi wannan shedan an wajabta cewa an wajabta akan shedan cewa annahu man tawalla duk wanda ya jibanci shedan ya bi al'amarin shedan fa annahu yudillu to shedan zai bar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir kuma zai shiryar da shi zuwa ga azaba mai kuna ana azaba wanda yake mai tsanani ne mai kunnuwa ina zai shiga wuta wanda za ta kona shi Allah ce ya Yohanna su ya ku mutane, in kuntun fi raibin min al-ba'ath in kuna shakku ne game da tashin alkiyama to ku jiya daga gurin mu inji Allah inna khalaqnakum min turab fa inna khalaqnakum min turab mu ne muka halicce ku daga ƙasa baban ku annabi Adam mun fara yin halitta sani daga ƙasa thumma min nutfa sannan muka canza halittar ku ta rinka zama daga ɗigon maniyi ku ɗayan shi mun yi ku da ɗigon maniyi ne babanku wanda yake asalin ku ne mun yi shi da ƙasa kenan kun yi muna ɗan wai ku ba haka ba wanda ya kwaɓa ƙasa ya maida ta mutum ya ɗauki ɗigon maniyi ya maida shi mutum bai kamata mutum ɗin ba ya yi shakkun in yan mutu za a tashi shi inda akwai hankali babanka ka san wanga shi ya babanka shi ya yi ka kuma shi zai ce ma wai in ka mutu zai tashi sai ka ce ƙarya ne ya la in ana siffanta ma hauka take da wadda ka ba za a mai sa a siffanta ba san ko da wa za a siffanta ba ki zala ce fa inna khalaqnakum min turab mu muka fara halittar babanku adam da turbaya thumma sa'annan ku kuma muka halicce ku min nutfa daga dugun mani thumma min alaqa sannan muka juya dugun mani nan ya koma gudan jini gudan jini thumma min mudghah sannan muka juya gudan jinin nan muka mai da shi ya zama gudan tsoka mukhallaqa wanda take da cikakka halitta ghairu mukhallaqa da wanda ba ta da cikakka halitta wasu malamai sun ce mukhallaqa wadda aka bar ta ta zamo mutum wa gairu mukhallaka da wadda aka yi barinta mace za ta ɗauki ciki wata ta yi barin shi wata kuma a halicce shi ya zama to an haife shi daidai ko kuma mukhallaka wadda aka halicci mutum da cikakka halittarsa da kuma wadda aka nemai nakasu a cikin halittarsa wani za ka haife shi tamam wani za ka ga an haife shi sai ka bai da bai gani ko ka ga an halice shi bai da bangare kaza na halitta da ci duk muna yin wannan ikon mu ne in gane ko Allah madaukin sarki ya ce menene linubayyana lakum mun yi haka ne don mu yi muku bayani a cikin alkur'ani a asalin halittar ai linubayyana lakum za mu bayyana muku a cikin qur'ani asalin yadda halittar ku take mun yi babanku daga ƙasa ko ko mun yi ku da digon mani dan ku daina shakku game da tashin alkiyama wa nuqirru fil arhami ma nasha sai mu tabbatar da abun da muke so a cikin mahaifa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci na dan daban na daban kula idan mutum ya sadu da matarsa sada zai saka mani a cikin mahaifarta da Allah digo nawa ke shiga ka sani ne sani ba sannan kuma so nawa za ka sadu da ita sai Allah ya ce in ka sadu da ita ko digo nawa na mani sun ka shiga waɗanda ba mu son su zama ‘ya'ya sai mu sa tafi tsare su wannan ɗagodan nan da muke son ya zama ɗaya sai mu riƙe shi mu bar shi cikin mahaifa mu kula da shi a wannan da aka kula da shi wai ya zama mutum kuma shi ne gace ya Allah bai sai ya tashi mutum ba bayan ya mutu akwai an gani sannan ku kula ƙaryata alƙiyama yana da siga guda biyu ana ƙaryata shi da baki ana ƙaryata shi da aiki wani aikin shi yana nuna ya karyata tashi alkiyama ka san in an miƙe yama akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma duk sai kai kunna oshi duk abin da Allah bai so kana yi amma in yi magana kiyama kace ka yarda da alkiyama ka Allah ka bincike kanka an fahimci Hausa Allah ya samu dace wa nuqiru ma nasha'u ila ajalin musamma sai mu tabbatar da abin da muke so zuwa wani lokaci na daban a cikin mahaifa thumma nukhrijukum sai mu fitar da ku ku mutane daga cikin mahaifa iyayenku ifla kananan yara jinjirai thumma litablughu ashuddakum sannan mu bar ku ku ta rayuwa har ku kai karhin ku ku kai shekarun ku ngane ku Allah ya samu dace malamai suka ce mutum yana kai karhin shi ne min 18 sana ila 30 sana daga shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin daga talatin in ya kai arba'in to ya cika ƙarhin shi babu ƙari sai dai shi ƙasa kun gane ko sai ga mutum ya shekara hamsin ya ce wai shi har yanzu yana da ƙurciya a da ya dai ko ka ƙi sunanka ba ba a wallahi ɗin shekara hamsin tsoho ne fa ko mi kyawun jikinka tsoho na an gane misali ba muna muka ce masu tsoho ba a addinance a shari'ance a shekara ma'ana a ɗabi'ance duk wanda ya kai shekara hamsin har a ce mai yaro shi yadda to ba za ta jin kwarai na sai dai a ce akwai wanda suka yi ka tsufa amma ba yaro kake ba ko ba haka bane da ka gani daga duk wanda ya kai arba'in ya yi sama ya yi sa rigar dattizantaka duk abin da dattawa ga ya kamata a ga shi yake yi amma sai ga mutum ya kai shekara arba'in hamsin yana abin da yaro ɗan shekara ashirin talatin yake na zo ne taɓa nasiha a wani masallaci da aka gaye shi nan garin nasiha da na yi irin dai jan hankali ne akan babba dai babba ne yaro yaro ya kamata in ka kai wasu shekaru da an ganka a bambanta ka da 'ya'yanka bai kamata a ce kana dattijo ba kayan da ɗanka samari zai je kasuwa ya siyo ya sa wai su ma kai za ka siyo ka sa ku jera kai da shi don Allah ka kama girmanka akwai wani da fite a wani lokaci sai ya zo yana ta faɗa ai mun ga abu dai malin da muna shike kaza kaza kaza na taho sai an ka gaya min nace to yayi sa'a da ba ni na ya gaya ba inda ni ya gaya min gobe bai ma wani wannan magana kun gane misali ko da haka ya kamata ka zama mai kamala da Allah ka ringa amfani da shekarun ka ciya ka ji da kanka ni ba yaro bane duk da yake akwai wanda suka girme ni amma ni ba yaro bane bai kamata in yi abu kaza da su wani za su yi ba sai ga karamin yaro yanzu kamar garin nan akwai da yawa daga abin da ɗabi'a mu ba ba ta koyar da wannan ba sai ga mataye cikin kasuwa da tizinya da da da uwa da ɗaya suna ta hanya kowa na cin aya a hanya ko kowa na shan arki a hanya ko kowa shan lemu a hanya yayi bai yi mana kasuwa sai ka ga an jera yaro ya so dan tuwon shi shi ma baba ya so dan tuwo baki hanya ana ta cin tuwo baki hanya yayi ya kamata ce kayan mu datti za mu ki bar mu tsallaka musu ba haramun bane amma kuma yana kawo da muru'a ya Allah ya samu dace Allah ya ce menene wa minkum man yutawaffa haka ne ko wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda Allah yake karɓar ran shi kafin ya balaga wa minkum man yuraddu ila adharil umr daga cikin ku kuma akwai wanda ake kai shi shekaru na tsuha ai ya zama ya zama tsoho tukuk tukuk kai la ya'lama ba'da ilmin ba'da ilmin shay'a har ya zamanto bai hankaltuwa da wani abu bayan ya san shi a farko ai min ba'da ilmin ai min ba'da ilmihi al-awwal bayan sanin da yayi abu na farko sai mu kai shi lokacin da ma bai iya gane abun wani zai kai tsohon da in ka zo kusan shi sai ya ce ma Muhammadu da sai ce kai ba ba ni na wani zai ce wa na na Allah kaka jarabe mu da irin wannan tsohon shi yasa yana daga cikin albarkar alqur'ani idan kana matashinka kai ma qur'ani hidima in ka shekara 150 a duniya hankalinka yana nan na masu hankali ba na marasa hankali baka dabir cewa amma idan ka zama yaron dan shagali dan fada baka damu da karatun qur'ani ba rayuwa kawai sadda ka kai wasu shekaru ƴaƴan kama sai sun Allah saba bayar su mun gaji da shi ina alheri Allah mu rike alqur'ani mu alqur'ani hidima tun muna da karhin mu na Allah ya ce wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwar su tun suna ƙananan yara wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai wanda za a bar shi kai mafi ƙasƙancin rayuwa ma kai mana ya tsufa sosai da kai la ya alama ai hatta la ya alam har ya zamanto bai iya gane wani abu min ba da ilmin shay'an bayan yana da sani akan wani abu zan bai iya gane wani abu Allah ya ce wa taral arda hamida kuma ga wani misali kai mutum fa sau da yawa zaka ga ƙasa ta mutu ta bushe ka gane ko ay mayyita zaka kasa a bushe matacce fa idza anzalna alaiha alma amma idan muka sabko mata da ruwa ihzat ihtazzat ko sai ta motsa ta kumbura ko kuma ai ta harakat zaka ga ta ta motsa kasa za ta motsa warabat ai intafakhat sai ta kumburo dan ta hidda tsirrai wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta tsirar da kowane nau'in tsiro mai ban ƙayi bayan da matacciya ce a yanzu kai da kake musun tashin alkiyama ga aya kullum kana gani ƙasa ta bushe ta mutu zubo mata da ruwa sai ta rayu ta hidda shuka ko amfana da ita wannan bai zame maka aya wanda ya wannan aiki ne har zaka ce kai ba zai iya tashi gaban ka mutu Allah ya kare mu Allah yake cewa zalika wannan fa Allah su ce zalika yana komawa ne da kudurar da Allah yake da ita na canza ku da kuma tayar da ƙasa bayan ta mutu kinan zalika wannan bi anna Allah huwal haqq cewa lalle Allah shine gaskiya ma'ana bi anna Allahu al-haqq ay bi anna ibadatallahi hiya al-haqq bautar Allah subhanahu wa ta'ala shine abu na gaskiya ka rike Allah a matsayin ubangiji wa annahu yuhyi al-mauta shi Allah shine wanda yake rayar da mamata bayan sun mutu wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai wa anna as-sa'ata lalle kiyaman nan da ake ba ku labari atiyatun za ta fazo ai ka'ina za ta tabbatu la raiba fiha babu shakku a ciki shine ar-rai ko shakk ma al-mail ila takdhib kun san hunaka al-farqu bayna ash-shakk war-rai waz-zann wal-fahm wal-qalb da mu'minin na larabci a zahiri suna ba da ma'anoni kusa da juna amma kowanne yana cin zaman kanshi in ka ɗauki rai shine shakkun da ƙaryatawa ta fi rinjayi a kansa in ka ɗauki zon shine shakkun da gaskantawa ta fi kusa a kansa in ka ɗauki shak shine shakkun da ka kasa don jayar da ɗai akan ɗaya kowanne da ma'anar da yake bayarwa to ƙiyama tabbatuwar da a cire shakkun ƙaryatawa a bar ta a tabbas sai ta faru wannan sa'ata tsarai ba fiha kiyama babu shakku a cikinta za ta auku wa annallaha yab'ath man fil qurur Allah zai tayar da dukkan wanda yake cikin kaburbura wa minan nasi kai daga cikin mutane man yujadilu fillah wanda yake jayayya ga Allah mana yake jayayya game da addinin Allah bi gairi ilmin ba tare da wani hujja ba ba tare da wani sani ba wala hudan ba tare malamai su ce bi gairi ilmin ai bila ilmin wala hudan kuma bila hujja ba ilimi babu hujja ga jahilci ga jayayya sannan wala kitabin munir baya da wani littafi da yake bayyana masa game da abin da yake fara babu inda ya dauko labarin amma sai ya tsaye akan wannan labarin sani ya yana mai kawar da wuyansa yana mai lankwasar da wuyansa ilawiyin unqahu mu'lidan yana mai kangar wuyansa a gefe yana mai bijirewa yana ni ban yadda ba ban yadda ba kin gane ko liyudilla an sabilillah dan ya batar daga addinin Allah ko kuma dan ya bace daga addinin Allah kinan thani atfihi liyudilla an sabilillah yana kauda huskar sadan ya ƙara bace daga addinin Allah dan kada ya karbi gaskiya shi aiki da ita Allah ce lahu fid dunya khizyun yana da kaskanci a nan duniya Allah ce wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariqa ranar kiyama za mu dandana masa azaba na gobara matukar bai tuba ba zalika sai mu ce da shi wanda ya wannan aiki bima qaddamat yada wannan sakamako ne game da abunda hannayenka suka gabatar wa anna allaha laysa bizallamin lil abid Allah bai zamo mai zaɓin tabbayi ba. Gane ko? Duk wanda ya haɗu da sakamako mara daɗi a lahira, ya sani Allah ba a zaɓi ba ne. Kuma Allah ba mai zaɓin tabbayi ba ne, aikin da mutum shi ne ake saka masa da shi. Ominan nasi ga wani nau'in mutane. Akwai daga cikin mutane mai ya abudullaha ala harf. mai bautar Allah a gefe mana bai shigo a imani ɗari bis ɗari ba shi yana musulmi in tana daɗi in ba ta daɗi sai shi hita yana sunna in tana daɗi in ba ta daɗi sai shi hita munafikai kenan kuma irin wannan mutane a kowace tafiya akwai su wani ko a kasuwa ne yana bai da kai ne in me shi na gyaruwa da ya ga kai ma ta tsaya ma ba ka ƙara ganin shi wani za ka ga ya rike addini idan haraka tana ta yan haraka ta tsaya ba ka ƙara gane shi da abinda ake so ka rike Allah ka zamo kana bauta Allah ɗari bisa ɗari ba bauta ta son zuciya ba gane ko Allah ya samu dace aminan nasi akwai daga cikin mutane mai ya abudullah ala har wanda yake bautar Allah a gefe ma'ana bai shiga tsumbulbul ba fa in asabahu khairun in wani ni'ima ya same shi bayan yana cikin addini itma'anna bih sai ya natsu da wannan ni'ima ah alhamdulillah ayin wallahi shigowa sun daga da mun kai gaskiya wallahi alhamdulillah ai kai wani in dai harka kake so kar ka bi sunna komai sai shi huda mun bai ta Hausa Allah subhanahu wataala ya ce fa in asa wa in asabat wa in asabahu fitna ko amma idan wani jaraba ya shafe shi a addini in qalaba ala wajhihi in asabatu in asabatu fitna in wani jaraba ya same shi bayan ya shigo addini in qalaba ala wajhihi sai ya koma inda ya hito haka larabawan kauye sai su shigo addini in sun ka shigo suka ga harka tana yi sai a rike in sun ka ga harka ba ta yi sai mutum shi ai so da yawa in ɗarika suna kafa hujja da cewa ai akwai wanda ya shigo izala ya hita ko ba haka bane to ƙarya na suke yi ai da gaske na duk wanda ya shigo sunna dan kwaɗayin wani abu in bai samu wannan abu ba sai shi balle shi koma inda yake sa ya samu wannan abu to haka musulunci wanda duk ya shigo musulunci dan kwaɗayin ya samu wani abu in bai samu sai shi amma wanda ya shigo sunna dan neman yarda Allah dan neman lahira shiga aljanna kun ba ya ta daga cikin sunna an gane misali ko sai ga wani shaidani ya ce ai ni ma can nake da ne to mun san ka shaidani gaga ma haƙi kake Allah ya gane mu bari mu kai karshen ayan nan eh ina ne Allah yake cewa khasirat dunya wal akhirah wannan yayi asaran duniya da lahira zalika huwa al khusran al mubin wannan shine asara mabayyana wanda zai hita addini dan kudin abin duniya idan umin duni yana bauta wani Allah ma la yadurruhu wa la yanfa'u wa ma la yanfa'u abinda bai iya cutar da shi bai amfanar da shi zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata mabayyaniya idan ula man darruhu aqrabu min naf'i yana bautar abinda cutar wansa tafi zama kusa da amfanar wansa da bi isal maula tir da majibancin al'amari abinda aka jibanta ana rika wala bi isan ashir kuma tir da menene yana ne ake ashir ko aboki tir da wannan aboki mana al'ashir shine al-khalil as-sahib Allah madaukin sarki ya samu dace idan ana nuna mana lokaci yayi gobe za mu tashi kan wannan aya inda yau mun yi mukaddima ne shi yasa karatun bai tsawo ba mai Allah kare insha Allah ne za mu ci dan haka in ce tunatar da mutane akwai alkawarin da aka yi na neman